maganar subhana mai girma kowar riki ƙur'ana ba zai siyace ba Allah da kai ni ka fara batu mafi girma dangon kadai na amin tunane mai alfarma baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba da iyawa ba wane mutum maganar subhana ne girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba karo dubu na salati da bai kidayo ba kun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba khairul anami da bai taba kuskure san ba ta diyan gidansa da matayansa ba wai ba da sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana ne girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba yayan ku kawai ta ku ƙara sauraro.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين uwa masu albarka masu sauraro barka mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani zangon na shirin gwanayen a wato taskar alkur'ani da ke zuwa muku kai tsaye daga aminci rediyo mita ɗari da kuɗi da dubu tara a zangon na fm in ba jiyo titin independence shine gurin da muke a cikin birnin kanan da abu sunana muhammad sani abubakar wanda kullum ke shiryawa kuma gabatar da shirin muna tare da yan uwa abokan aiki wato gwani isa muhammad ahmad kashahara da kuma gwani abdus basit gwani rabi faye da kuma gwani madaba ko gwani alasa gwani alasa duniya duniya duniya kurna okay na dauka shine na madaba a wadaw wadaw limamin limamin juma'a wadaw kwami kuma limami ne na juma'a to kai ma dan gwani an ce limamin juma'a ne ko eh ba an ce ba ne ma da kai kuma rantsatsi
dai yake da ni dai ni dai ban ce da ba ban jira ga ba san da aka da kayewa to amma ai kaje ka dauki shiri wallahi kenan ko ka ga karewar karewar nadi kenan shikenan to Allah ya kara san albarka a cikin rayuwa baki danta ba mu sani ba wani mai albarka kun yi magana da shi ne zai shigo insha Allah mun yi magana je ya tabbata mu in Allah da zai shigo Yau an yi.
sai dai kuma uzuri da ya Yau an yi tare magana.
shi a yanzu dai da tabbacin zai zo in Allah ya to shikenan dan gwani dama akwai batutuwa da muke tattaunawa Yawwa.
Eh, wanda a farkon shirin nan dama akan eh, samu hurumin tattauna waɗannan maganganu suna da matuƙar muhimmanci amma kafin mu je ga wannan Na'am.
ka san akwai batu da muka yi ta yi a watannin baya na'am eh, tun kafin zuwan alkur'anin nan fatul barnawi na'am na'am Eh, na samun eh, dama ta fito da dukkan alkur'anai da suke da akwai kuskure a ciki ko dai mara yau da gaskiya yau ana- gaskiya gaskiya wanda jami'ar bayero ta zauna da ku akan Mm, wannan mm, abu mm.
kuma ta ce a shirye take ko ta baku ofishi a sashen ta na tsohon guri ko kuma sabon guri ko kuma a duk inda kuke so ku faɗa eh, samu wannan guri kuma gurin ya zama yana karkashin ta Gaskiya ne, ban san ina gaskiya wannan magana ta kwana ka san mai sauraro fa Mm, eh, yana bin bashin wani na eh, bibiya idan ka zo ka yi program a wannan shekarar Mm, bayan ka tafi sai a wancan shi- ka yi tari a daidai minti da goma sha biyar na'am to a wannan shekarar ma da ka dawo a daidai wannan lokacin to wani mai sauraron sai ce dama a bara ma daidai wannan gurin sai da ya tashi." Kwarai.
Tsabar.
wai dan ka san cewa kana da Fahimtar bibiyar eh, abun eh, kwarai da eh.
gaske.
haka kuma idan hoto ne na bidiyo idan ka fito da wata hula a kanka kamar wannan hula da suke kanka Na'am.
a bidiyon da yake kamar shekara ashirin to bana sai ka sake fitowa zai ce ai dama ya taba sa wannan hular a daidai guri kaza ko a fim Lokaci kaza kaza.
ko a wani Gaskiya guri kaza duk ya sani ya gani Gaskiya ne, gaskiya Yawa, ne.
saboda haka masu sauraro suna bin abin nan sau da kafa Na'am.
dan kar a lullube su da barkon takarda Eh, gaskiya ne.
magana ta wuce a sa su a kwando kenan ko Gaskiya ne, yau gaskiya da abin da muke muna so ya zama muna yi- yin shi ne ala basiratin gaskiya ne yau ina wannan magana ta kwana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to a yau ma kamar kullum Allah mai kowa mai komai ya nufa kuma ya kaddara mana sake haduwa a cikin wannan daki da ake gabatar da shirin taskar alkur'ani wanda kullum kamar yadda na ce na alkawaranta kafin jama'a su saba zan ƙara tuna musu shi sunan wannan shiri saboda tsawon lokaci da suka ɗauka sun saba da shi a matsayin gwanayen alkur'ani Gaskiya ne.
yanzu kuma lokaci guda aka canza musu aka ce musu ya koma taskar alkur'ani kuma da tilawar da rubutun da komai da gwanin da komai kowa duka duka a a cikin cikin taskar duk suna cikin taskar sai dai ka samu ka za ɗauko abin da ka ɗauko gaskiya ne to sannan kuma a shi shirin gwanayen alkur'ani a mana ƙara tunatar da ku ba a daina yin sa ba daman tsohon shiri ne na shi wannan gidan rediyo mai albarka Gaskiya.
wanda suke yin sa d- a rana rana ake ɗaukar gwani ƙwaya ɗaya ya zo a tattauna da shi ya faɗi eh, tarihin rayuwarsa da kuma tarihin rayuwarsa ta neman shi karatun da kuma nasarori da kuma akasin a Kalubale nasara kenan.
eh, da aka samu bangaren kalubale.
kuma kuma abin wani sha'awa shine dan gwani wato Na'am.
duk wani gwanin da ka ji a nan Na'am. Na'am.
to wancan shirin ya shigo To to to shi ne kuwa.
shi Kwarai ne- shi ne tushe abin da mun dawo to- ko to- gaskiya Sosai kuwa.
Yawa.
to so da ka alhamdulillah a a- wannan tambayar da ita yanzu Mm.
a shi gwani Muhammad Sani yayi akan cewa ina waccan magana Mm.
ta kwana to ita wannan magana kawai a wajen mu ta kwana Kurum.
domin ba laifin su ainihin jami'a ba ne su a shirye suke kullum su tunda Sun riga sun su bada.
suka tallata mana manufar Mm.
sannan kuma suke da sha'awar mu mu je mu karbi ita wannan manufar Mm.
a matsayin mu aikin mu ne a abin da ya shafi bangaren alkur'ani rubutawa da kuma karantawa da koyarwa Da kuma tantancewa dan yara Yawwa, da kuma tantance gyare-gyaren to saboda haka sai suke ganin idan suka taimaka mana da wannan tsarin lallai lallai za mu samar da dukkan nau'i na ci gaba to kamar yadda za ku ji an ce yau gwani wane bai samu zuwa ba gobe wancan gwanin ne bai samu zuwa ba a a yau da dama daga cikin mutane abokan su shirin a da haka ma za ku ji gwani abdulbasir ne ya ba da tabbacin zuwan shi gwani ibrahim Gaskiya.
sakamakon shi gwani ibrahim yanzu ma haka bai san ina kasar nan ba Sosai kuwa.
na yi tafiya na je jamhuriyar Nijar.
Na je kasar waje za ka Eh, eh, insha Allah na je a garin da magaram a halatta wani taro na karatun alkur'ani sannan kuma mun rabu da shi domin har ajiya da bayan isha Na'am.
a mun yi wasu da shi ina can Wai.
ko ban gaya masa zan jawo ajiyan Ajiyan ba ba.
kaga abin sa baka Yawa, a wajen sa ba.
Mm.
wannan shine abin da ke faruwa na mun dawo garin nan wajen karfe 1 da wani abu na dare Right.
to saboda haka wannan shine abin da ke faruwa to alhamdulillah kamar yadda na faɗa wannan dalilin shine ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai da suka kawo rashin tattaunawar mu da su jami'a No.
mu ne ta bangaren mu Mm.
wato ba mu ba abin wani gagarumin mahimmanci ba tattarar ko da abu ne mai matukar mahimmanci Mm.
eh wannan yau yana da uzuri kaza Uzurai.
wannan yau yana da uzuri kaza Gaskiya ne.
shi kuma a wanda yake a jami'a yana ganin ba karamin kokari Kwarai kuwa.
yayi da jajircewa Kwarai.
tunda kamar yadda suka ce Kwarai.
sauran waɗanda suka taɓa rike shi wannan jagorancin No.
ba a taɓa samun ita irin wannan damar ba Gaskiya ne.
sai a wannan gurin.
lokacin Gaskiya.
aka samu har ma suke ƙara kiran mu to kada mu sake ya zama ba mu kuɓuce.
amfani da damar ba Gaskiya ne.
har damar ta kubuce mana Mm.
to gaske lamari mu kuma a yanayin mu dai kawai yadda yake Gaskiya ne.
yau wane yana nan gobe wane baya nan to ba mu samu mun samu dama An zauna mun zama haɗu gaba na gaba ɗaya ɗaya ba.
sannan kuma ba da ni da gwani ibrahim mai ɗahara da gwani abdulbasir da ake jin mu muna yawan tattaunawa a nan da- da misbahu bawa gwani ko gwani alasan duniya kaɗai ne muke da alhakin zuwa a Wannan tattauna aiki.
wannan maganar ba Dole ne sai an harhaɗa.
ba ma yin yawancin al'amura sai mun nemi shawarar su manya-manyanmu Kwarai kuwa.
malamanmu da gwanayenmu wanda suna nan a raye Gaskiya ne.
Eh, wato ka'ida wannan rashin zaman mu je kuma mu tantabe su mu ji su a ra'ayinsu menene shawarwarinsu wannan kadai shine dalilin da ya sa ba mu neme su ba Gaskiya ne.
mun tattauna da su akan ga matsayar da muka tsaya Gaskiya ne.
to amma dai tun da yanzu ana kokarin ci gaba da tunatar da mu in Allah ya da matukar abin zai zama alkhairi Kwarai kuwa, za mu yi insha Allah.
kokari din mu haɗu Insha gaba Allah, ɗayan mu insha Allah.
ko mu tattabi duk wanda yake da alhaki da abin Gaskiya ne.
eh gwaninta alkur'ani a a tsangaya daga nesa wanda yake nesa zai ga kamar wani al'amari ne mara tsari kawai Wane duk mutum?
wanda aka cewa na gwani ne ya isa cin gashin kansa Wane mutum?
a kasancewar gwani alasan Kwarai.
gwani Gaskiya ne.
ko kuma kasancewar gwani Abdul Basit a nan a matsayin gwani to a yanzu anan idan za a gabatar da wani al'amari na gwaninta to ya kamata gwani Abdul Basit da ni Isa ka shahara mu nemi shawarar gwani Alasan cewa za a za a yi kaza menene abin da yake gani shi kuma idan al'amarin ya ga abin wade mai sauki ne wara-wara sai ce mana eh yana ganin kaza ya kamata a yi amma
dan gwani na ni ina ganin kamar da kake in har abin zai zama alkhairi eh ai ba shi da bambanci da a ce yunwa kake ji a kawo abinci eh a ce maka shi wannan zai yi maganin zai yunwa magani yawa Eh.
ko ba zai Ai, magani yawa yawa ko ba zai- in akwai har wannan akwai zai yi maganin yunwa zai wani tun da kai a na sani alhamdulillah wani sani a kai mutumin maiduguri ne kuma dan tsangaya ne kai to daidai gwargwado ka sanya da tsarin tsangaya ne Tsangaya shi gaskiya ne.
eh akwai wata irin biyayya Kwarai su.
sosai wanda bai dace da shi mutumin da yake dan tsangaya kawai a ji kai tsaye Ya yi abu eh ba yayi tare da abu ba sanin tare da manyansa su ko gwanayensa tuntuɓar ba.
wa'ancan manyan ba kawai Kawai.
matsalar da muka samu Shi ne ba mu kawai abin da ka tuntube su fika.
din Gaskiya ne.
mun zauna da su Yawwa.
sannan kuma su din suna da wata mahanga fa ba irin tamu Ba ba irin samu ba.
ka Kwarai, gane ba wataƙila za su kawai hango su ji can cewa gaba.
a'a Kwarai.
jami'ar ba yau su da yawan faɗan tsangaya ma Kwarai.
in ka ce masa kawai jami'a shi abin da ya ɗauka kawai iya karatun boko kaɗai Kawai ake yi na- a cikin na- na- jami'a na- da aka yawwa.
tarbe ta mun haɗu da almajirin tsangaya Kwarai kuwa.
Ka gane ba Ka ga To- yanzu to- yana to- da to- ai aiki.
bai sani ba Na yin an zo na sai kaga an musu kenan dole bayani sai cewar an zauna gashi an gashi masa gashi.
bayani Gaskiya har ne.
ya fahimci cewa a a wani al'amari ne za a samar da shi da zai iya amfanar duk wani wanda yake a tsangaya wanda zai zo nan gaba ma ba na yanzu ba amma Eh.
idan da a ce misali ai ka san du- duk mutumin da ka zauna da shi ka san haka halinsa da wuya wala da kai a rayuwa gaskiya ne, Kuma idan gaskiya ka ne.
je misali ni yanzu Eh.
a ce eh, kamar yadda muke da kai a haka matsayin ka a ce malami na ne ka karantar da ni komai da komai in na zo abin da zan maka ni a iya nawa na karantar Eh, haka ne, haka ne, haka ne.
to akar maka Allahu Mm.
eh, tsangayar karantar da alkur'ani eh ta Ta jami'ar.
jami'ar Bayero Ta yauwa yauwa ce, Ka yi wannan.
a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma dama da ni da kai da sauran gwanaye Abin da mai irin muke nema ka, kenan.
da sa'anni na duk mun san akwai waɗannan alƙur'anan da suke da wannan gyare gyare gaskiya ne kuma gaskiya ne ita a hukumance za ta je ta Mm.
karɓo wannan alƙur'ani a daina buga shi a fitar da gyaran nan a rubuta inda daidai din kuma wannan ba Amma ya karamin gaba da ci gaba gaba.
bane ba karamin nasara kuma bane.
idan aka haka an Eh.
taimaki addinin musulunci kuma Gaskiya an ne.
taimaki yan bada za su ci gaba da karanta alƙur'ani a daidai alhamdulillah Kaman watakila wani alhamdulillah Abdullahi Ah, alhamdulillah wannan tunani wannan ne mai fa kyau.
wani abu ne kamar da na gaya maka wazi Kuma abin da wanda ake nema ka ne ya kowa- samu.
daga wannan tattaunawar ya kamata a ce Eh, kun fara insha da Allah, gaskiya.
insha Allah, To, to, yanzu da- ai tun da an riga an motso da zancen.
daga nan zuwa karshen shekarar nan shekarar na sara yan mishan kaga dai sauran wata shida ta wuce Saura yan wata ba yan shida.
kwanaki Ya zama na ce Eh, komai ya zama a ce kammala.
an cimma matsaya gaskiya Allah ya gaskiya in Yau, Allah ya da jami'ar bayero a ce nan da wata uku Mm.
ce to yanzu mun samu kaso kaza cikin ɗari na tattaunawa zuwa shekara karshen shekarar nan Na'am.
Allah da zamu kawo muku report cewa ku samu gurin in malaman ku sun ba da dama a yi a cikin jami'a in kuma wajen jami'ar ne in ma a tsangayar wani ne a In ma ina ne ciki, dai.
in ma a Ya tsangayar zama ne na dai aka maka akwai lawa ba da ofis Mm, ne mm, mm, mm.
to jami'a ta ce a shirye take ta zo a wannan yi wannan wannan ba karamin nasara saboda bane idan ba a yi haka ba gaskiya kawai dai abin da ya rage kamar yadda na faɗa To.
ita tattaunawa da In kuma fara zuwa ta za a yi.
a tuntuɓe Eh, yanzu wanda ake insha ganin Allah yanzu tunda an kawo ai Eh, wannan matsayar haka ya yawwa.
kamata a Eh, yi.
saboda maganin matsala fa fuskantar ta eh gaskiya ne To, sai- gaskiya ah, ne To yanzu ko ba kuma yanzu irin wannan wahalar da aka sha a barna wannan.
eh eh ga kuma kaga yanzu shiru kake ji to magana Eh, ta- to daga gani Magana ta- ya ya- ta- ya- ta- ta- akwai alƙur'anin da yanzu ya girme mu ni da ku duka kuma har yanzu yana buga shi ya ana- kwarai Kwarai kuma kuma akwai kuma akwai yara Ai yara gwani Allah ya saka da alheri ba nan muka tattauna Qur'anin nan mai matsalar suwa na daina huwa Eh, an eh.
ya Ibrahim Eh, eh.
wallahi an ya Ibrahim nan jiya wa na daina hu jiya jiya nan Eh.
ne wani darasu Eh.
ya na daina hu ya ya hada.
hada Kuma kuma shi wannan din ne wanda kake Eh, eh.
faɗa wannan din wanda duk ya girma gaba ɗaya.
to ka gani eh ka gani kuma har yanzu Tattaunarka.
karka ce wani tsohon bugu har yanzu tunda a daidai lokacin da muka faru maganar barna wannan ai mun ce a je a bincika a samu wanda aka buga sabuwar buga muka je muka bi a nan na karanta na ce to gyara kaza sun gyara amma gyara kaza har yanzu suna nan ba a gyara to ba ka gani mun haɗu da shi akwai shi ma ban sani ba Mm.
ko wani da yana guda biyu ne eh tunda shi akwai wanda Mm.
shi wa ƙur'anin bai girme mu ba na'am Saboda- eh wannan na daga baya baya Eh, shi abin da ya to sa- shi wannan me na daga baya eh baya yawa to daga Eh, ba daga wancan baya ba.
bayan Ah, bayan wancan ba wa kwarai.
idan shi mai na daga baya bayan Eh, a kusan za a ce in akwai fifikon shekaru ya ba shi ba su da yawa kwarai da gaske an tattauna Eh, kuma ya fahimci matsalar Mm.
kuma daman can ba ba a santa bane Eh, kawai kubutar hannu ne gaskiya.
kuskuren hannu ne Ƙwarai kuwa.
aka yi sannan kuma bayan an rubuta an sake shi Mm.
ya ce ya ga matsalar kuma har ya sa A jiha.
an gyara Ƙwarai.
kuma Tunda- wa'anda suke a can ma inda yake Wani- tunda kawai yana can ai bugowa za a ci gaba da yi Sosai, sosai.
lokaci Sosai.
bayan lokaci Ko wanda an zai an yawa an tafi da guraren aka da aka gyara.
samu matsalolin Ƙwarai kuwa.
cewa an nuna musu nan gurin Wani- an samu matsala a can din na can Wani- a kankara gurin Wani- a gyara kuma kaga har wanda Eh.
yake mai kankara ma Eh.
in ka kula in ka kula A gyara wanda aka za ka yi.
gyara Eh.
wajen so yi sa zo din nan Eh, yawwa.
wajen inna Eh.
Allah jami'ul Eh, munafiqina yawwa, eh, da eh.
sauran irin wannan in ka kula zaka ga wanda asalin ya rubutun ma ba shi ya gyaran ba To, to Zaka ka gani- ga hannun ya bambanta Eh, eh, sosai eh.
to kaga sun karbi shawarar da aka ba su to alhamdulillah Wannan yayi tunda sosai.
tunda ita tattauna ta mu yanzu shi Hmm.
a babban gwani gwani Ibrahim bai ƙara samu dama ƙarasowa ba Na'am.
sannan kuma ga mu ɗauke da manya-manyan gwanaye Wani mutum.
wanda duk duniyar mahalita alƙur'ani ta san waye kuma gwanin duniya na mahalita Wani alƙur'ani mutum. Wani mutum.
sannan kuma a a koda wani lokaci Na'am.
kamar da na faɗa muku gwani ne na alƙur'ani Mm.
kuma babban mahiru Na'am.
sannan mataki na farko kenan sannan abu na biyu a a cikin a, wa'anda muke alfahari da su a cikinmu wanda suka tashi bayan gwanintar Mm.
suka jajige suka yi duk abubuwan da suka kamata Na'am.
a cikin irin kamatar da ya kamata a ce kowa ma ya tattara to yana daga ciki sannan kuma limami ne Na'am.
na masallacin juma'a wanda ake cewa a unguwar dawo Gaskiya ne. Nan kurna sannan eh, sannan kuma kamar yadda na gaya muku shi ainihin shugaba ne admin ne na manya-manyan makarantu manahilul qur'an da rawatul qur'an Qur'ani.
to saboda haka duk masu saurare kuma wannan makarantun suna da mabiya daban-daban dubunnan mabiya Hassan san kuma kuma a kasa baki ɗaya.
sanke duniya Ƙetare ma eh ƙwarai yawwa kuwa, ƙwarai to da wannan shine abin da ke faruwa to kai tsaye No.
za mu miƙa abin magana wajen shi babban gwani Mm.
gwani alhassan mai duniya sannan kuma mu ji wace irin tsaraba ya zo da ita don amfana mu Mm.
ainihin ɗalibai na cikin wannan guri gaskiya ne kuma ina ganin gwani kafin ka shiga sai a fara da ta'aziyar Mala Abdullahi babban masoyi da muka rasa shi a jiya jiyan nan Eh, gaskiya ne gaskiya ne alhamdulillah ƙwarai da gaske أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على حبيبه ورسوله سيدنا مولانا محمد النبي صلى- الأمي صلى- الذي آتاه سبعا من المطاني والقرآن العظيم Mm.
وبعد أن أوامى سو سرارم دا كلمه السلام عليكم ورحمة الله wa alaikum assalam a masu sauraron mu daga wannan gidan rediyo mai albarka aminci radio bayan sallama ta addinin musulunci kamar yadda aka ce za mu fara da ta'aziyya gare mu ga kuma ahal qur'an khassatan da kuma ahal islami kafatan da mun lalle an yi babbar rasuwa mun yi babbar rashi gaskiya ne dan uwa dan uwa wato wanda yake mai juriya mai kokari mai kaiwa da kawowa gaskiya ne a cikin sha'anin alkur'ani da halinsa to Allah ya yi masa wa'adi ta da wa'adi muna addu'a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi da rahamarsa Allah sai ya cikin ceton alkur'ani Allah ya ba shi makotaka amin da inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna yawa juna ta'aziyya da haka amin Mala Abdullahi ko eh Abdullahi ba Na ɗan uwan Abdullahi Abdullahi Malam Ali.
mm, Abdullahi Sufi ba Mala Abdullahi Sufi Abdullahi Ali Ibrahim Allah kwarai kuwa Allah ya masa gafara Mm, kuma Allah ya kyauta namu zuwa Amin amin amin ya Allah To alhamdulillah kamar yadda muke tattaunawa tattaunawa mai muhimmanci a irin wannan gida mai albarka sha'ani ne dai na tsangaya tsangayar nan Allah ne cikin fadalarsa ya sa muka samu kanmu a cikinta wanda ba mu ne muka kirkire ta ba ba mu ne muka fare ta ba amma da muka taso a cikinta sai muka ga Allah ya yi mana baiwa ya yi mana gamdakatar mu har da babban ni'ima Gaskiya ne to wannan irin babban ni'ima ai abin da yake haƙi a kanmu har idan dai ba mu yi ƙoƙari ta zama ta ci gaba ba Ƙwarai kuwa.
ta bunƙasa Mm.
ta yi gwaɓin da fiye da wanda muka same shi ta da shi a ciki ba Gaskiya ne to kada mu bari ta zama ta yi Rauni.
baya Gaskiya ko ne ta yi rauni a hannunmu Gaskiya ne wannan shine babban haƙƙinmu Gaskiya ne to kuma wannan gidan radiyo mai albarka aminci radiyo
Allah ya saka masa da alkhairi muna cikin wannan faɗi tashin da kaiwa da kawowar sai Allah ya mana gam daga tar da su randa masoya ne cikakku wanda suke cikakkun tsayayyu suka kuma bayyana soyayya su kuma a cikin bayyana soyayyan ta su nuna shaja'a babu shakka domin daga lokacin da suka ba mu daman nan zuwa yanzu murya ta mahaddata alkurani musamman tsangaya to ba haka take ba a wancan lokacin akwai kyama kai akwai ma rashin sanin ma an ba mu me zamu ce to amma Allah da hikimarsa yau ga da gobe an saba da mu an ji abin da muke faɗa ashe mu ma irin na kowa ne abin da zamu faɗa manufar mu ci gaba da kuma duk abin da zai karfafa abin da zai karfafa addini da al'umma a wanda shine kuma ya kawo fahimtar juna da zamantakewa a cikin al'umma baki daya to alhamdulillah lalle kam mu muna godiya da wannan a kullum kuma al'umma waɗanda suke sauraron mu su ma a cikin irin wannan godiya suke ga wannan gidirri mai albarka da kuma yin addu'a gare shi to ita tsangaya ai wato wata manufa ce ko ko wani guri ne wanda aka tanade shi don a koyi alkur'ani don a koyar da alkur'ani a koyi alkur'ani kusan in ce kadai wato a koyi lafazi a koyi rubutu babu shakka sha'anin na rubutu da kuma tartilan na talawa waɗannan jigogin guda biyu su ne abubuwan da tsangaya ta yi fice a kansu.
gaskiya ne To, sai kuma wato abubuwa da suke na ɗabi'u. Akwai abin da suke kuma na ɗabi'u da al'adu. Al'adu kuma tsangaya ta keɓanta da al'adu irin na mutanen da magabata. Wanda ake cewa al'adu na shugabanni na da, aka ce to komai da zamani ya kai ga canzawa ko lalacewa. to waɗannan al'adu su ya kamata a riƙa gabatarwa a duk abin da za a yi to waɗannan al'adu da waɗannan ɗabi'u su ake koya a tsangaya shi yasa wato tsangaya ya zama wani guri ne wanda Allah ta baraka wata a cikin hikimarsa sai ba su wata irin basira ya ba su wani irin tsaro wanda suna iya shiryar da al'umma su ƙirƙiri al'umma su shiryar da su su mai da su mutane amma ba tare da waɗansu hanyoyi waɗanda wasu suke bi ba yawancin jama'a idan suka tara al'umma suna son su zama nagartattu dole sai sun kafa musu wani tsare-tsare na waɗansu bayanai da wata karantarwa kai har da ma wani abu mai kaman training yawancin wanda ya tara al'umma na so zama nagari sai kaga haka amma ita tsangaya sai Allah ya sa wato a cikin gudanarwar da karatun da karantarwar duk wani abu da ake bukata a cikin tsakanin furtawa da rubutawa to gaba ɗaya manufar ta tarbiyyar da ta al'adar gaba ɗaya a ciki ake tsuntarta a ciki ake samunta babu wani abu da ake keɓewa daban a ce wannan an yi shi ne don mai tsangaya ko ko 'yan tsangaya su yi wa kansu bayani da shi amma sai zama ana fitar da mutane waɗanda babu irinsu. To, in ko wani al'amari haka yake, a ce mu da Allah ta baraka ta'ala ya ɗora a kan wannan hanya mai albarka babu shakka wajibi ne a kanmu mai duk abin da za mu yi tsangayar nan ta zama kullum tana ci gaba. Tana ƙaruwa tana ɗoruwa. Daga cikin misalan da na taho da su a raina nake son ɗan kawo tun daga guri Ibrahim ya ƙara su.
ya karaso a hankali Eh.
gaba ta gaba ai da ai muna da lokaci misalan da nake son na kawo su shine muna rubutu da allo wanda yana daga cikin abin da muka fi ji da shi a tsangayance duk abin da muke samu indiya bangaren alkur'ani ne yana da alaka da allo duk abin da wani guni ya zama ko wani gangaren ya zama ko kuma wani wanda ake ce da shi darsuma Allah ya Eh, Almajiri.
duk abin da ya zama to yana da ji da cewa wannan abin allo yana da babbar gudunmawa a ciki to wannan allon nan namu fa wannan na itace da muke sassaƙawa to babu shakka wato su sahabbai su ba da shi suka fara ba Mm, su da ɓawon wata zarba suka fara da kuma fata da kuma dutse mai kaifi kamar haka dutse wanda ya zo ya faleti ya yi faɗi sai su ɗauke su rubuta alkur'ani a jikinsa sai su samu fatar raƙumi mai ƙwari su rubuta alkur'ani a jikinsa su samu zarbar dibino su rubuta alkur'ani a jikinsa kai wani lokacin allan kafaɗa na raƙumi sai su goge shi tas su rubuta alkur'ani a jikinsa su ba wanda ya ga wannan allan namu dan kishin mu ga abin ya ci gaba an samu sauki kuma ya zama bai daya mu muka koma gindin aduwa da kiyya da kaza kaza da marke da wani ne har da su giyi yawa to ina gaya wa wani wani dan kasuwa gwani ne ma a yana kuma bulaguro yana zuwa kasashe ya yi fatauci nake ce masa ni yanzu akwai wani abu da yake raina wato ita wannan tsangaya na fahimci yanzu Allah ya kawo mata wani ɗaukaka a wannan zamanin mutane da yawa suna sha'awarta kuma suna sha'awar irin yadda yan an gaya suke tasarrufi a cikin alkur'anin nan kuma kullum muna ƙara samun fahimtar juna da mutane amma abubuwa da yawa da suka yi wuya a duniya zamani ya sauƙaƙa su domin zamani shine uban kowa ce to me zai hana matsalan mu mu abin da muke so mu ga ana yi mu yan tsangaya rubutu su kuma inda suke san alkur'ani ko suke karatun alkur'ani abin da ya gagare su suke ganin yana da mafi wahala shine rubutu to gaba ɗaya matsalar tana jikin Allah nan ne to me zai hana na ce masa ka ɗauki allo ka a kawo maka Allah na ka ɗauki hoton su kamar guda ishirin da babba da mabiyinsa da ƙarami sannan ka ɗauki ƙwaya ɗaya na ce ka sa a cikin jaka ka ta bulaguro dan Allah ka je China kar ka damu da cewa wai yanzu akwai allo wanda masu koyarwa na blackboard suka je suka kai a kayo musu nasu suke yi da maka ko da a'a ba ruwanka da wannan ka je ka kai wa baturan cana ga wannan ga kuma hotunansa ka ce irin wannan kake so ya zo da wata sifa mafi sauki nace da Allah kai wannan wanda ba wannan na arewa ba Allah ya kara
nace a samu tsakanin roba ko dai ai wannan na roba ko ko aluminium ko ai mana wani fare ko wani abu ka nace ko roba ko ka nace kana nuna musu kafin minti ɗaya sun kawo basira ta fi saba'in a cikin ƙwaƙwalwa sun aikin su kenan sai sun dinga yi maka harka ce wannan yayi ya zo da kan allo da marika allo da rubutun allo da komi kuma cikin sauki da ma kasa da birarsa wanda zai ɗauki tawada ko shi zaka zuba ko wannan an yi shi ne allo normal sosai to za a iya sa masa samfaifa ko a sa in an in wanda ya dauki tafi wani su yi sa tafi fa in kuma wanda kawai zarar wankewa a wanke a dan kurum.
goge da sosai ya kike nan gaskiya ne
wallahi kallahi Allah ya kara ni lafiya.
haka nace masa wallahi kuwa eh gaskiya ne ne nace da Allah da annabi kai kokarin haka gaskiya kuma ne dama kafin nan ma Mm.
na gaya wani gaskiya ne magana ta gaskiya dole ne eh wannan haskawa eh ko ba shi ba na'am tunda har Allah subhanahu wataala ya kawo sa aka kawo tunanin na'am yanzu kuma a gidan rediyo muke magana na'am Gaskiya ne.
yanzu wani daga cikin mutane Eh.
tuni ya ji wannan al'amarin kuma in Allah ya yarda Kwarai.
wata sai kaga wannan Abin manufar ya zo insha ta- Allah ko ba da dadewa alhamdulillah Allah ya mana haka da akwai kuma zan masu Allah kishi da yawa to dan Allah Eh, ya akwai masu kamata kishi mu da yawa.
dinnan na'am da Allah ya bamu wannan gidan rediyo mai albarka muke sakewa mai baje kolin mu na'am yadda muke so kuma gashi mutane suna jin daɗin mu sun fahimci Ana ashe an jijiya.
bamu dama ga abin da zamu ce yanzu kowa baya ɗarɗarɗin ya buɗa min shi rediyo ya ji me muke tattaunawa ya dace da irin shi ma tunaninsa da manufarsa da ake dai aikin mu ne zai dinga jin wasu abubuwa ne bai san shi ba Gaskiya ne, dama ko ta gaskiya ana ne.
kan ji labarin da kuma bai da san shi ba.
yawa suna son Eh, abu ka amma gani rasa to da wanda zai ba mu musu samu bayani.
wannan damar ba sai a ɗauka in an ba mu guri ma ko zagi zami ko kuma wani mutum ga mu sauka ka gani ko to alhamdulillah an ji iri yadda muke to dan Allah mu yi kokari mu hoppa sa din da za mu yi kokari ya zama an samu wannan gwani Ibrahim ku ne masu matasa yan kasuwa kamar me ka san kai malami an binni ne ga kuma gwani Abuja gwani abuna gwani Yusuf ya kamata da Allah mu kawo tsangaya wannan ya zama a zamanin mu aka zo da allan da zaka je ka siye shi kafin ka ce wannan kowa ya je wannan na itacen in dai sahabbai ba su san wannan na itacen da muke yi ba muka kirkiro muka zama laifi dan shekara an wajen samu.
dubu muna yi wato to ya kamata dubu mai zuwa shekara dubu mai zuwa a yi da allan roba ko ka kuma ko zai yi tsada ya ce mu haye ce mun to ai ka san yanzu aka ce wannan zai yi tsada na ce mamakin ka na ce kana kawo abu Kano wani ba zai maka shawara ban ya tafi kana sayarwa dubu ɗaya ɗaya ya kawo sai ce ta su oda ɗari takwas ne yana ɗari takwas wani ya koma na ce Sai ce ɗari sai ka ji biyar.
wani ya ce ɗari shida ne na ce ai ya ishe ka izina layin waya wallahi ba dubu ishirin da biyar dubu Wallahi talatin da biyar ka ce haka layi yake.
ne Haka yake.
yanzu na ce yanzu Wallahi haka layin yake.
waya a titi ma sai ka ɗinci layi ka sa a waya kuma yi Hamsin, hamsin.
saboda tsawo ya ara a ce naira ɗari ka sa ka ga ɗari hudu ce to ka gani ko duniya to wallahi ya kamata ya zama to daga cikin abubuwa ya zama akwai wannan a ciki Gaskiya ne, Allah gaskiya ne.
Allah ya ba mu nasara Allah kuma ya taimake mu kaman wani wanda yake cewa wai wai za ra'aital ummata lam tazid ala shay'in fa anta za'il wai idan kaga al'umma ba su da wani abu wanda ya kamata su da shi to kai ne ku dadi eh ya kawo hujja ya ce hu an sha kun min lardi wasu amara kun fiya Na'am.
wani ne ya yi ya halicci kowan duniyar ya ba da kokarin raya ta da ci gaban ta hannu na'am kaga abu ne mai kyau Ah, alhamdulillah rabbil alamin to a yan uwa masu saurare kuna jin mu da wato wani alasan wanda kamar yadda na faɗa muku da tun a farko sananne ne kuma yana da maganganu wa'anda suke in dai an saurare su din in Allah yarda daman masu amfanarwa ne kuma abin da ake so dan adam ya kasance a koda wani lokaci irin wannan ya zama duk lokacin da aka haɗu da shi za a ji wani sabon abu wanda zai amfanar da mutane to ga muna cikin shan wannan lu'ulu'an maganganu masu daɗi masu kwantar da hankali dama kamar yadda muka alƙawaranta muku za mu ba gwani alasan dama ya ci gaba da yi har zuwa lokacin da shi babban gwanin namu wanda yake rike da makogoron wannan shirin gaba ɗayansa a Allah zai shigo da shi wato shine gwani Ibrahim mai albarka amma wanda aka fi sani da gwani Ibrahim mai ɗahara to kuma gashi Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana shi cike da tare da wasu manya-manyan gwanayen na alkur'ani wanda daman shi kun san mutum ne na mutane saboda haka duk inda ka gan shi za ka gan shi tare da kuma mutanen to cikin ikon Allah gashi ya zo da manya-manyan gwanaye da kila yanzu in fa fara da na hannun dama na a yanzu shine kamar yadda kuka ji gwani Yusuf Kaduna gwani Yusuf Abuja ba.
Kaduna Mm.
amma yanzu Abuja ake tsaro da kaba ta yi gaba ya matsa can kusa da shugaban kasa to sannan akwai Dr. Hadi a Shawul Hadi wanda shi ma a nan makoci ne na shi Gwani Ibrahim mai tsahara kuma so da dama a yawancin al'amura yanzu zaka ganin shi tare da shi Gwani Ibrahim mai tsahara din akwai wani malami Sheikh Abdul Aziz wanda shi ma gashi sun taho tare da shi gwani Ibrahim mai tsara akwai sahibinmu aminin mu abokin mu gwani Tijjani Katsina wanda aka fi sani da gwani Tijjani kawai in dai kace gwani Tijjani ka tsaya iyaka nan to duk ma da tana Qur'ani ya san wa kake nufi eh in kace gwani Tijjani ne zai shiga lalibin wanne amma da kace gwani Tijjani ka tsaya to- to ya san gwani Tijjani bolori ko eh ya wato shi ke da a tijanin tilawa yanzu muna da tijanin tilawa Ah, a akwai, eh.
Kano. idan an ce tijanin tilawa ai kofa wambai ke ai kwarai ko akwai mai tiyani ai na gidan bola na tawo eh tijanin bola Eh.
a ka tijanin tilawa ake Eh.
cewa a rijiyar lemo akwai tijanin
Ah.
sai so ai akwai tijanin bola a rijiyar lemo ai tijanin tilawa Kwarai kuwa.
a rijiyar lemo da shi ma in a irin wannan bangaren ma da ta Qur'ani ne na ere da ka shiga tijanin tilawa shi suke ne yawa Ai, tija gwanin tija, gwanin tija ko a kaɗai.
raba masa Saboda bolorin nan.
haka a takaice yanzu kai tsaye yan uwa masu saurare eh, ga gwani tsaye da gadon kaya eh to saboda ka shi ma mana tare da shi sannan kai tsaye yanzu za mu koma wajen shi mashhurin gwanin namu a gwani ibrahim mai albarka domin ci gaba daga inda muka tsaya idan masu saurare ba su manta ba har yanzu dai a karatunmu yana cikin fatiha sannan kuma mun zo daidai aya biyar an gama kumsan ne eh mun zo daidai aya biyar eh mun zo daidai aya biyar muna cikin fatiha mun zo daidai aya biyar inda a nan ne aka tsaya ake dabdala akan gwaninta no a ta su sauran manya-manyan gwanaye da suka gabata a kamar yadda kuma a satin da ya gabata kun ji mu da irin su gwani baba wanda kuma dama mun gaya muku shi gidan duk wanda ka gani a gidan kawai Haka sai abin godiya Allah Hmm.
to saboda haka ga gwanin yanzu za ku ci gaba da jin abin da ya zo mana da shi na bangaren karashin a Waken kunsa.
wakenmu na kunsa inda aka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kafin na shiga ba- jawabi zan ƙara yin magana da na saba yin ta kullum ka shahara yana yawan cewa ga babban gwanin da ake jira bayan kuma mafi bayyana da gaskiya shine babban gwani wato yau shirin a cikin gata na nake shi ka shahara gwani a nasar aminin sa ne kuma mai gidan ka shahara ne ka gani shi gwani a nasar shi kuma ka shahara mai gidan ne mai gidan ka kaga shirin a cikin gata na Hawan- hawa nake kenan.
saboda haka alhamdulillah wato wannan jawabi da gwani a nasar ya kawo yana daga cikin jawabin da al'umma take yi ta yi shiru ta kawo wani tunani da za ta shiga ba a cikinsa to amma a kafin na shiga bayani ina so in yi kamar tambaya ga gwani alasan mai duniya mu dai tsangaya mu ne muke rubuta alkur'ani a allo muke haddace shi muke rubuta shi a takarda kuma wannan rubutu a takarda yana daga cikin wani abu na alfaharinmu na wasu abubuwa na wilaya ga magabatanmu da abubuwa na bambance-bambancen mukami da mustajaba da ke tsakaninmu da waɗanda ba sa yin haka kuma har yanzu masu sassaka allo na bishiyoyi da komai suna kan wannan sana'atarsu Allah ya rike musu abincinsu da mu yanzu muna saya to da kuma waɗanda suke sha'awar allo amma kuma su wannan Allah na itace yana ba su kamar tsoro suna ganin kamar wani abu ne shi'umi mai wahala ko ba haka bane ba to ni ina ganin kamar wannan abu da za a yi idan Allah ya sa daga cikin masu kuɗin mu wasu sun kalli wannan fasahar sun kai ta kasar waje musamman China an samar da sabon allo na zamani kamar yadda gwani alasa yake ba da misali na kas ko na roba ko na wani faleti dai kuma ya zama yana tare da inkinsa da biransa wanda mutum zai rubutu ya gama to sawa'un wannan dai allon nan zai yi tasiri ga malaman tahfiz wanda suke so su koyar da rubutu da kuma ake musu goro gori akan cewa ba su iya rubutu ba su iya rubutu ba zai ba da tasiri musamman akwai wani babban malami a satin nan wanda yake fitar da hafizai da yawa sai ce mun kullum abin da ke damunsa duk shekara za a fitar da hafizan qur'ani ɗaruruwa a makarantarsa ba ba- ba marubuta ba makaranta ba marubuta ba yana so mu kawo wani tsari da za a samar da marubuta makaranta a cikin makaranta ba to ire iren wayannan tahfiz namu na ƙasa na manya-manyan malamai da manya-manyan shahillai da muke da su lallai wannan allon zai ba da tasiri yadda ya kamata saboda wasu da yawa dama za ga suna yin karatun zamani aka sa su a wannan tahfiz din suna da yanayin sakafa ta rubutun aji na boko da sauransu wanda za su ga wannan kamar irin wannan layin ne amma ta wata sifa ko ba haka bane ba to amma mu da ya zama muna haddace qur'ani mai kamme da canme mu rubuta shi a takarda ake cewa qur'anin wani kamar mu allan nan wannan ci gaba ne a wurin mu Masha Allah.
eh Ci gabansa shine da eh mu kaɗai ne muke amfani da allonmu na, na itace. Sai yanzu muka ga kai duniyar ne ya kamata a ciki a ce mu mun kawo mata wani ci gaba. Mun kawo mata wani amfani ba iya na kama kawai ba.
na'am Ya kamata mu kama su su dawo inda muke.
na'am Tunda sun fahimce Qur'ani mu.
ma ya dawo cikin Eh, eh.
Eh.
To wannan idan yanzu muka kawo mai sauki.
eh to mun kawo hanyar da idan mutum miliyan ɗaya ne suke wato karatun allo a yanzu a dukkanin sassanin inda muke a nan tsakanin najeriya da nijar to nan da wani lokaci za su zama akalla miliyan hudu zuwa biyar ka kaddara duk mutane wanda suke da ruwa da alkurani mutum miliyan goma ne masu koyo da koyarwa in mutum ne yanzu miliyan ɗaya ne suke yi da allo to idan mun kawo wannan za mu koma miliyan hudu zuwa biyar to kenan kai tsaye mun kawo ci gaban da ya je har ya taɓa wani kuma mun kiyasi mun ɗora shi mun alaƙa shi da yadda magabatanmu suka kawo allo na addu'a saboda yawancinmu a bayan gari da ka zagaya ba za a rasa addu'ar nan ba shi za su ga a yi na itacen na a bar wancan dabino da ba mu da shi a bar na allar kafaɗar rakumi da ba mu da shi a bar fatar rakumi to kaga abin namu yana nan bai canza ba dama muradin dai rubutun wanda kuma in za a yi rubutun nan tun ana ganin rubutun wasa ne ana baya baya za ka ga an shigo gaba daya da an fara za a fahimci dan rubutu ne ba wani abu bane Gaskiya ne.
Zan eh ƙara tambaya ta biyu.
na'am Kamar muna da rubutu nau'i uku.
na'am Hudu.
eh Akwai rubutu wanda yake yar kuciya, eh mashahurin rubutun bare-bare Mm.
da mutanen da magaram yankin Nijar.
na'am Wani kafe wanda za gan shi mai karamin baki dan yaryar da ake yin sa.
haka ne Sannan muna da rubutu na biyu irin gi- rubutun su giwar Roni, wanda shine rubutun Mebel da su Sharif Bala Zaitawa.
Jirgewa.
Yawa, amma sharki Dan jirge ne amma eh, da jirgin sharkiya Jirgin ne.
tsuntsaye ke gaskiya ne.
yi.
kutsa yawa Mm.
wanda za ga lajanarsa tana da faɗi a cikin rubutu eh na gani to bayan haka kuma muna da rubutu jirge kai tsaye Mm.
irin na su sha irin su na malam irin namu na nan eh Al- abdullahi lesari wanda aka ce a malaman da suka rubuta qur'ani yana gaban kowa a martaba ba wa kowane harafi haƙƙinsa eh abdullahi ya eh wannan abu na malam kyauta Malam kyauta ya Mm.
yi.
sannan kuma akwai rubutu na hudu shine irin rubutun su mahiru sharif bala Ah.
wanda shi ma za ga abin nan salantawa da sauran kuma jirge ne amma za ga kowanne irin tafiyar sharif bala ne akwai da suke yi wannan irin ci gaba ne kana ganin wannan nau'o'in rubutu na wannan abin ba zai sa ya mutu ba ai ka san shi rubutu wani abu ne daban Mm.
yanzu nan daga an zo an ba ku alƙalamin ka san shi mutumin china tunda allah ya ce da shi alamu na zahira shi ba ba ma ka zai maka ba wannan ba haka ina ne yake maka zai maka alƙalamin da zai amfani da shi amma kuma mu dukkan aka ba mu sai kowa na ya bambanta kuma kowa in aka ba shi dama nan da sati da shi almajiransa sai ga wani rubutu na gidansu shine yake yi da wannan ba wannan zai alƙalamin.
canza ba ai rabu da mutanen nan Allah ya ba mu damar a je a tattauna da su a Wato gani za su yi shi tunda kuma yanzu na ma ai akwai alƙalamin ƙarfe in ban manta ba.
Eh, a je da shi ki gani kwarai kuwa eh ai sai ga yanayin rubutu yadda ake yi eh na gane wani irin baki za su yi wa alƙalamin zai wani To amma kuma yankan alƙalami ai ya sha bamban.
eh kwarai kuwa.
Wani jirgin ciki yake wani jirgin waje. Duka da na ciki da na waje.
su da Gaskiya.
yin sama mai kai daban-daban Kowanne sai wanda mutum yake so.
to gaskiya ne to dama da yawa an ce har turawa eh wani in ya samar da fasaha ya yi rubutu a kanta ya ajiye sai ka ga bayan wasu shekaru wata al'umma ta zo ta ɗauki wannan abin ta yi wa duniya shi abin kuma ya zama wani abu wanda zai zama ya kawo duniya sauki da ci gaba gaskiya
a haka yake No, haka yake.
Wannan Gaskiya ne.
gaskiya yana daga cikin abin da yasa nake faɗa gwani a lasan cewa kullum wannan zauren ba na so in ke ganin ana daɗewa bai shigo Bai shi ba.
shigo ba, ƙwarai da gaske.
saboda yana da wasu abubuwa na fasaha da ilhama da kashfi da Allah ya bashi wanda in yayi su za ka ga haka suke Gaskiya ne.
ba na manta min yi abubuwa da shi sai ce ka san ni ina da wasu abubuwa amma irin nawa ne daga na kalla abu nake kallon farkonsa da ƙarshensa amma sai dai wani lokaci in na yi magana mutum magana baya jin daɗin ta amma haka take Daga baya. Gane mutum. Haka ne.
Allah ya samu dace alhamdulillah ni abin da nake gani gani ga lokaci ya ja mai tsayi yanzu idan muka ce ma za a yi wani abu ko ma menene komai kankantarsa a lokaci ya ƙure domin galibi dama muka rage wa ma- mutane masu buga waya minti goma zuwa minti goma sha biyar yanzu kuma abin da ya rage minti goma sha bakwai ne eh sannan kuma a ka'idar minti goma sha bakwai din nan akwai su minti uku zuwa hudu da ba namu bane ai su ma ba namu bane eh to saboda haka yanzu a iyaka minti takwas Na'am.
me kake ganin kana da shi in za mu cinye wa su masu buga waya lokacin su in kuma a'a ba za a rasa ba ai tunda dama Eh.
a wancan sati wanda muka zo sati na biyun baya na a mun yi magana akan a, yadda hakima take zuwa mm, eh, Na'am, yadda- na'am.
yadda hakima take zuwa da take azizan hakima Na'am.
take aliman hakima mhm, kuma ta yi kowane irin tsari ta yi wa kana Allah ko inna Allah kana na'am a cikin aliman hakima din mhm, ko kuma azizan hakima din na'am na'am sannan kuma daga cikin tambayar mun amsa abunan gafilina mm, a kwance da kuma gafiluna a tsaye mm, kwarai da gaske to a abinda za mu yi magana akan akwai kamar a cikin tambayar ya yi magana ta jami'a da aya da jami'a da wakafi na'am na'am wanda kamar bare bare sun shahara a kansu har ma da waka da alfahari a kansu mhm, da kamar shai'a da aya da kuma shai'a da wakafi na'am na'am ya tambaya to haza akwai mai aya na shebu ni a sani na ba mai aya Na'am.
sai dai mai wakafi na'am na'am sannan da ya
mm, da ayata da ya da kuma wakafi fahimta, na'am to saboda haka a cikin wayannan au- yan abubuwan da suka rage sai mu ga me za mu yi a fita ko minti biyar ne mai magana a kai.
lakin dai akwai wata haza da ake wa kacici kacici wanda ake cewa ita yankakkiya haza ko da saura kaɗan haza ce aya nan dan dai kawai dai wara ce Kwarai bane kuwa, kwarai kuwa, kwarai kuwa, kwarai kuwa.
dan eh, an yi haɗin akai ayar Kwarai da gaske.
saura zaɗin kawai To, to ita wannan haza din wata rana muna magana da gwani Ali cewa Eh, an ce masa haza yankakkiya guda uku ce.
eh, na ce ce in za a biya wasali kawai a ɗauke ta guda biyu na ce wasa gwani ali idan ka ji malaman nan sun yi magana sun ce kaza guda uku ne dan abin da za ka kalla ka bi kauya kaɗan ne na'am kaga na ji gwani abdul basir ƙasa ƙasa ya ce amsalu haza da auzara haza Eh, na ga- Eh, to sai makaru haza to shi Kaga.
makaruhan da ta yi makaruha yau da yau karuhan saboda wannan faɗuwar da wannan ta yi.
faɗuwar ya ce shi Eh.
yana kalla abu haka dai a wani abu eh haka ne to shi ne a muka yi wannan maganar da shi aka kwarai da gaske to an Insha Allah.
yi magana a to ai mahiro yanzu kawai kai ne zaka sami lokacin da eh saboda amma dai sai mun kalli lokaci ko me kalli zaka lokaci, yi zaka yi shi ne a ka minti tattara mana biyar jami'a din zuwa nan.
minti yawa zuwa yawa minti shida saboda dole dai masu saurare mu dan ba su dama Na'am.
dan numfasa kaɗan kasa sai an an kwamushe musu lokacin gaba da Eh, to bismillahir rahmanir rahim sai mu fara da jami'ar mai aya ko Na'am.
ina gani in ba a samu akasi ba kamar akwai mai kuri a ciki guda ɗaya ko na'am kwarai da gaske, kamar ita ce ma a farko ko Na'am, gaskiya ne.
Eh, fanfiru thubati Mm.
na winfiru Allahu jami'a Akbar.
Na'am.
kuri Mm.
wal musanatu suratul nisa'i na'am to saboda haka idan muka shiga cikin Allahu la ilaha illa huwa a cikin suratul nisa'i a bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin Mm.
a yabtaguna indahum al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a gaskiya ne to so da haka a nan makwabciyar ta ce wa qad nusila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a na'am an samu uku saboda haka a lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi wala al malaikatu al muqarrabun wa man yastanki wa man yastanki an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a la yuhibbu Allahu al shahra sannan kuma dai suratul nisa'i saboda haka sai mu koma suratul guda uku da a cikin sunan yawa da eh sarki na'am yawa eh saboda haka ai sai dai guda hudu ma Mm, guda hudu Ah, akwai mai kuri guda ɗaya Mm.
yawa eh Gaskiya ne.
yawa eh saboda haka sai suratul isra'i Mm.
حزب أو لم يرى مقفسير سورة الكهف na'am فأراد أن يستفزهم من الأرض Mm.
فأغرقناه Mm.
ومن معه jami'a وصورة kaɗai ce ta fita تفتا يوم يوم إيه. أما نعم.
دي أبو الذي قال برجي كده موجزة قرآني Mm.
دكان نوانا ما سآية سنة حزب ثلاثين أم فركون na'am هذا na'am القرآني na'am kwarai da gaske akwai Na'am.
wani saraka ya kamo alkur'ani da ya yi wahala a cikin rubutun qur'ani ya nuna min shi lokacin da ya ji na can kasa bacci na can kasa natsuwa.
can kura eh to saboda haka akwai wannan aba ahum Mm.
da alhamza da wasali sama da kuma ha babbar hun Mm.
sai ya ce guda bakwai ne na'am sannan babu su a hizab talatin din bakara sai na nasi na na'am ce gwani shi yasa wato zama da malami kullum Mm.
wato na yan mintoci kaɗan Mm.
zai amfane ka wanda zama da jahili na shekarar dubu baka amfana da shi ba Mm.
Na ce a ba a hun din nan Mm.
ina yin ta a karatu ina yi amma ban taɓa lura ba cewa a hizab talatin din na ce take sai da rikici. ina duba sai daga daga lambi a'i wato zuwa bakin ƙar sami Allahu yanan anan suka walau kanu aba ahumu aw guna ahumu anan suka kai eh Daman su bakwai ne bakwai ne eh na'am to saboda haka to kaga ita ma wannan jami'a din Allah da hikimarsa ya zama ta Guda faru biyar a- din nan.
guda biyar din nan da mai kuri ɗayan nan duka su dai jumla biyar din Mm.
sun faru ne a hizib 30 din Bakara gaba ɗaya.
babu eh, kuma guda hudun gaba ɗaya a cikin suratul nisa'i Nisa'i.
sai ce ta je can cikin Duka- duka ƙarshen su suratul yan nisa'i Madina ne yan Madina sai ya ce a Madina gaskiya ne.
Eh, ɗaya ce a Madina.
masha Allah kwarai da gaske so za ka sai mai wakafin wata lokaci zai ba mu mu kawo ta Mm.
a a Insha suratul- Allah.
suratul baqara sai qul sufaha'u Mm.
a daga su- da- daga alif lam mim sai a sai qul sufaha'u a cikin suratul baqara a qul lahbitu minha jami'a alif lam mim aina ma takunu yati bikumullahu jami'a sai qul sufaha'u saboda haka suratul ma'idati sai ina rada an yi hulika da masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a saboda haka sai kuma a cikin da suratul ma'idati qala rajulani faka annama qatala an-nasa jami'an wa manahiha faka annama ahaya an-nasa jami'a saboda haka kama da ahaki yau eh saboda da gaske kwarai saboda ta yi wa ƙarshe daga daga nan kuma sai suratu yunusa eh afala tazakkarun ilaihi marji'ukum jami'a cikin inna masabilu daga nan sai lil ladina ahsanul husna wa ziyada cikin suratu yunusa wala yuhzinka qawluhum innal izzata lillahi jami'a to saboda haka sai lil ladina ahsanu illa suratu yunusa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a saboda haka sai suratu yusufa a hizbu ma ubari'u nafsi asallahu an yatiyani bihim jami'a saboda haka sai suratul ra'd afaman ya'lamu yace walau sha'a rabbuka la'amala yace asa walau anna qur'anan sirat bihi aljibal aw quddat bil ard aw kullima bihi almawt bal lillahi al-amru jami'a hadisi ita suratul ra'd yace afalam ya'ti alladhina amanu an law yasha'u Allah hada an-nasa jami'a afaman ya'lamu dai yace a dai cikin dai wannan suratul ra'd afaman ya'lamu yace wa qad makara alladhina min qablihim falillahi al-makru jami'a a cikin suratul ibrahim hiza afaman ya'lamu wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a sai yake gani kamar hiza din afaman ya'lamu nan ne burnin su na'am na'am na'am na'am to da haka sai ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهديه قال اهبطا منها جميعا حزب سورة داها سورة كما سورة داها ولي دي غسكي سورة داك daga nan zamu je kul man yarzuqukum zamu samu man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a kul man yarzuqukum suratu fatir daga nan zamu je kuma suratul suratul zumar zamu samu a kullillahi shafa'atu jami'a a cikin famana zalamin man kafa ala lahi sai mu samu kuma inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a a cikin suratul zumari kuma hizab dai famana famana zalam haka kwarai da gaske sun kare sun kare to alhamdulillah Guda- guda guda goma sha sha bakwai bakwai sha shida da yau Eh, yawu. Na gane.
duk duk yanzu da ake ta yin kamtar za ga shashi da za ka gani duk ko ina zai a yanzu Ai shi ne binciken, ai shi ne amfanin Wanda ya cibiyar kunshi dama bincike.
wanda ya cire abu shi yake da magana a kai ai gaskiya ne eh, gaskiya ne Eh, kai tsaye ma a kuma Masha Allah.
masani eh yanzu mun gobe ka kai da masu saurare masararwa na ce rage mita ɗari da uku da dubu sha ake muke saurara cikin shirin tuskar alkur'ani Mm.
wanda yake zuwa muku kai tsaye sai suka zama dawo gare ku akan sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas To, ah, sifili takwas sifili ah, sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan ke da za a same mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. To, ah, ina ganin ba za mu samu damar daga waya ba saboda muna fama da matsala ta network tun tun kwanaki da suka wuce musamman ma wancan layin mai kala kaza wanda shine ba ba mu matsala masu gaskiya. To amma dai su ma waɗanda ba wannan kala ne da su ba din gashi mun ci gaba da samun matsala to ina ganin kuma akwai dan ƙarin bayani Sai a yi ya kulo amma da dai gaskiya saura minti biyu ne kadai ya rage mana a yi ya Ban sani ba kuluna shi ne a yi ya kuluna a yi ya kuluna
na'am to shi kenan ai da a cikin shirin ne dama dai a cikin shirin ne aka yi ba masu sauraro dama su yi magana saboda haka a gurguje mai ayar shine a wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun suratul suratul hijri hizb alif lam ra rubama saboda haka sai kuma abin nan ala innahum min iskihim Yaqulun, ah.
aya nafasnahu bil ara'i suratul safati ko ta suratul yaqabini shine abin da muka faɗa mu sai kuma wa in kanu la yaqulun da wannan inda na zikira min al-awwali wayannan sune wanda suke yin aya yawa eh saboda haka masu kuma wakafi a cikin suratul an'ami hizb la tajidanna ashadda an-nas yace qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun saboda haka daga nan sai mu je khutwa suratul nuri za mu samu ula'ika mubarra'una mimma yaqulun daga nan kuma sai mu tafi suratu dauda hizu fanabasnahu bil ara'i huwa sajim za mu sami isbir ala ma yaqulun saboda haka kuma sai mu je cikin suratu qaf hizb laqad radiyallahu na'am so nahnu a'lamu bima ya kuma bima yaqulun saboda haka alaihim bi jaddid shi ma wakafi ya yi eh saboda haka daga nan kuma wannan gudun ai sai an yi da ai ai ai, wani- wani- wani- wani hadari ne an ba da kai a farko kuma a biyu ma ba a fade na ba eh shine nace ai gaban nace gaban wakafi ya ilau eh to daga nan ai abin da ya zama uluhiyya.
biyu ya saba da shi eh هي سورة سورة المزمل كو نعم.
واصبر على ما يقولون واصبرهم هجرا جميلا إيه.
To a masauraro dole a nan za mu jin shirin nan saboda mun shiga lokacin 'yan tallama sai kuma Allah ya kama mako mai zuwa insha Allah za mu je eh, mu dora daga gurin da muka tsaya da izinin Allah muna fata Allah ya ara mana ran da lafiya. Waɗannan gwanaye kuma lokaci mu tare da su muna fata Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma da kowa saukin sa lafiya. Ah, A hannun dama na akwai gwani Ibrahim mai albarka da kuma hannun hagu akwai gwani Abdulbasit gwani Rabi sai kuma daga can. hannun daman hannun dama na kuma akwai gwani isa ahmad wanda wanda kuma shi zan ba wa dama ya faɗi sauran gwanayen a ai tun kafin ka shigo an faɗi duk wani gwani da yake nan eh to amma alhamdulillah akwai gwani Yusuf wanda yake Kaduna a sananne ne a cikin mahalisa alkur'ani can gefe kuma akwai ainihin ah, Shehu Alhadi eh da muke tare da shi sai kuma Sheikh Malam Abdul Aziz wanda shi ma ya shigo cikin wannan shirin sannan kuma akwai wanda kuka ji mu da shi a farkon shirin shine gwani alasan duniyar kwami sannan akwai gwani tijja ma'ana gwani tijjani yanzu katsina eh mai katsina yanzu sannan akwai gwani sa'idu ga dan kaya sannan kuma yanzu da mun kun ji an faɗi a ainihin shi gwani abdulbasit ga gwani ibrahim mai dara sai kuma ainihin jagoran mai shiryawar shine gwani sani wato rediyo abinci da alhamdulillah tunda gwani sani kace ni kowa ya san ba sunana sani ba kaga kenan kaga sani mahaifina ne na a madadin jagorar ce wasu wata jani abdulkadir da kuma hukumar gudanar wata abin shirye da ɗauki nauyin shirin muke cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da bai taɓa kuskure san ba, da diyan gidansa da matayansa ba wai ba, da sahabu dan ba san su da saba manzo ba. Wane mutum maganar subhanallahi